بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بداية السبق وغرده وترتيبه كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يوقف بداء يوقف بداءة بداءة السبق على يوم الأربعاء وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول قال رسول الله صلى الله عليه ويستجل ويستدل به ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء بدأ بديع يوم الأربعاء إلا وقد تم نعم.
وهك
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى bayan malam ya yi bayani akan abin da ya shafi bazama ƙoƙari da hana ido barci da fahimtar karatu to kuma zai yi bayani game da abin da ya shafi fara karatu da wata rana ya fi dacewa mutum ya fara zuwa makaranta sannan kuma gwargwadon nawa ne ya kamata mutum ya fara ɗauka na ayoyi ko hadisai ko kunyoyi shi ne ce faslun rabewa bai na mama ba wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala fi bidayati sabiɗi wato wanda zai yi mana bayani a cikin fara ɗaukan karatu idan ɗalibin ilimi zai tafi ya fara karatu to da waɗansu littattafai ne ya kamata a ce ya fara zuwa makaranta wa ƙadarihi sannan kuma gwalgwadon kunya nawa ya kamata a ce an koya wa mutumin da ya fara zuwa makaranta karatu gwalgwadon kunya nawa ya kamata a ce an koya mishi gwargwadon aya nawa ya kamata a ce an koya mishi sumuni guda za a mai darasin shi ko aya ɗaya za a koya mishi ita ko kuma daga alifun ba'un za a kama mishi wa tartibihi da kuma yanda zai jeranta karatun idan ya gama wannan littafin wani littafi ya kamata ya shiga idan ya gama wannan littafin wani littafi ya kamata ya shiga wannan shine tartib jerantawa ya zamanto kowanne ka yi shi daki-daki bayan ka gama na ƙasa mataki na ƙasa sannan kuma ka zo na tsaka-tsakiya sannan kuma ka je na sama ta yadda kada ka ce ka faro daga sama ka gangaro idan ka ce za ka kamo daga sama ka gangaro to sai ka baje a hanya in ka haɗo kuma ka ci da ka ko haƙorinka su zube da sauransu sai ka taka ka yi sama-sama a hankali mun gane da kyau malam ya ce kana ustazuna malaminmu shekul islam dattijan musulunci burhanuddin hujjar addini rahimahullahu ta'ala allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance yudifu bidatar sabi'i wato yana tsaida ranar da ya dace a ce an fara zuwa ɗaukan karatu yana tsayar da yana tsaida ta ala yawmil arbi'ayi akan ranar laraba idan za ka kai yaronka makaranta in ka je ka ranar litinin ka ce malam ina so zan ka yaro makaranta ce to a bari har sai ranar laraba idan za ka fara zuwa karatun ilimi in ka je malam ya ce ka bari sai ranar laraba saboda sirrin da yake cikin laraba wanda yake mai girma kada a kai shi rana asabar ko ranar lahadi ko ranar litinin ko ranar talata wanda dai duka kowace rana ce wanda ake karatu ko to malamin su mai ta'alimi ya kasance yana tsaye da ranar da ya kamata mutum ya fara ɗaukan karatu za ka tafi wajen malami ka fara karatu a wajen shi to ka zaɓi ranar laraba a kai wa kana yarwi fi zalika hadisan yawa wa kana yarwi hadisan wato wannan malamin nasu ya kasance yana rawaitowa hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi zalika cikin ƙarfafa wannan ra'ayi nashi na abin da ya shafi fara ɗaukan karatu a tafi ranar laraba kada ya kai ranar asabar ko ranar litinin ko ranar lahadi ga ranar laraba idan ka kai yaronka ranar laraba makaranta idan a tunaninka ne ca za ka yi yanzu daga yau ko in aka yi karatun yesudu zai koma ka ce ba ganda ban bari ranar sabdu in kai shi ya kwana biyar yana yi mun gane da kyau to yana rawaitowa hadisi wa yastadillu bihi yana kafa dalili da shi akan wato mahimmancin kaiwa yaro makaranta ranar laraba ko mahimmancin yin sabka ranar laraba ko mahimmancin fara karatu ranar laraba wa ya yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min shay'in budi'a yawmal arbi'a'i ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ba wani abu daga cikin abubuwa wanda za a fara shi ranar laraba illa wa ƙadatamma face dai haƙiƙa alhali sai ya cika wannan abu idan kana so ka cimma burinka in za ka fara ɗaukan wata sauka bayan ka gama wata an yi sauka ranar laraba to ka yi haƙuri lafiya ƙaru alhamdulillah ka yi haƙuri ranar asabar ranar lahadi ranar litinin ranar talata wannan duka ka yi ta takara ka yi ta muraja'a ranar laraba da safe ka sake wani sabon rubutu kuma kana fara shi in Allah ya yarda ba wata guguwa da za ta zo ta girma maka wanda za ka fasa karatun nan sai ka kai shi halin aljannatu wan nasi mun gane da kyau hakanan idan kana so in ka fara karatu ka ji kullum niyya tana ƙara zo maka kana jin kanka daren dakan kana so ka dinga tafiya makarantar nan so kake lokacin karatu yayi ka tafi ka fara zuwa ranar laraba idan ka tafi ranar laraba to wannan burin naka da kake so ka cimma na ka karance wani littafi to sai kaga ya cika shi yasa ake kwanan laraba yan uwa kwanan laraba yana da tushe saboda duk wanda yake so tilawa shi ta zauna ya ji ta zanzan kamar ya hau sabon moto dal ba bukatar a ce ya ce wata kaca tana karkar in ya kama tilawa kawai ka ji shi kaman ya kama inna ma ya sajibu sai ya kai wala wannan na an gane ku ga inna ma ya sajibu ga ta da tsawo ga lokacin asuba ya kusanto amma kawai zai ta shiga ya shiga ta nan ya fita ta can sai ya kai wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadruhum fi tughyanihim ya amabuna kuma yace mera an gane ku to wannan sai ana karatu ranar laraba ranar laraba rana ce wanda take cike da albarka don wani abu mai mahimmanci in kana so za ka yi shi ka fara shi a wannan ranar kai kuma da yarrar Allah insha Allah sai ka samu nasara a cikin wannan abu za ka fara kasuwanci ne shi kenan ka bude shagon ranar laraba ka fara zuwa shago ka zauna ranar laraba ka kasa ka tsari an gane da kyau za ka yi bulaguro ne to ka fita ranar laraba ko ranar alhamis za ka fara zuwa karatu ne ka fara zuwa ranar laraba don wannan kana yi za ga nasara a cikin lamarin na'am وهكذا كان يفعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكان يروي وكان يروي هذا الحديث عن أستاذ حديث هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قيام قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى شكرا وهكذا كان يفعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى حكى الإمام أبو حنيفة annu'man ibn thabit Allah ta'ala ya ji kansa da rahama haka ya kasance yana aikatawa idan zai tafi wajen karatu gurin wani malami sabon malami zai fara ɗaukan karatu a wajen shi yana yin aiki da wannan sunna ranar laraba yake tafiya haka ne idan ɗalibi ya zo ya ce yana so zai fara karatu a wajen shi yana ce mai ya zo shi ranar laraba saboda wannan hadithi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake kwadaitar da mu akan abin da ya shafi aiki na alkhairi idan za mu yi shi mu yi shi ranar laraba mu fara shi ranar laraba in za a fara yi maka gini in kana so kar kuɗi ya tsaya a fara shi ranar laraba gane ko a fara kamta ranar laraba amma in ka fara ranar talata ka aje wata ɗari biyun ka a cihu zai ka fara kikir-kikir kana yi ka gaba ƙari tsayin katanga baka ga ɗari biyu ta sha kashi ka fara to akwai wata adashe ta ku ina zume za a bani uwar adashen ka kira ta ce kai ba ka samu ba daga nan kan sha hudu ma amma in ka fara ranar laraba sai ga wacce hanya ta buɗe wancan abin ya zo shi wancan ya zo wancan ya zo har ma ka gama ginin ma baka ma tambaye ta ba ita uwar adashin akan ka ta baka adashi an gane da kyau wa kana yarwi hadal haditha ya kasance yana rawaitowa wannan hadithi an ustazihi sheikh al-imam al-ajalli daga wajen malaminsa dattijo na musulunci al-ajalli wanda yake mai girma iwamuddini tsayuwar addini ahmad ibn abdurrashid shine ahmad dan abdurrashid Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to yana rawaitowa wannan hadisin daga wajensa ce har ya zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga abin da ma'aiki ya faɗa na'am
وسمعت ممن أثق به أن الشيخ أبا يوسف الهمداني رحمه الله تعالى كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور وهو يوم حسن في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين
وسمعت ممن أثق به أتوى الإمام الزرنوجي mai ta'alimi ya ce na jiyo mimman a bihi daga wajen mutumin da na yarda da shi mutumin da na aminta da shi na yarda da shi ba zai ba da labarin da ba haka ba shine a bi fulanin wato na yarda da wani na amintu da shi ɗari bisa ɗari na ba shi yadda abin da ya faɗa min na yarda da shi ya ce to na jiyo daga wajensa ya ce anna shekha aba yusuf alhamdaniya hakika dattijo na musulunci baban yusuf alhamdani na garin hamdan wato hamdan sunan wani gari ne waɗansu suna ce mishi hamdan da dalun waɗansu kuma suna karanta shi da dalun hamdan wanda wannan idan ka karanta littafin mukama za ka gani yadda saɓani na malaman luga yake wajen abin da ya shafi alhamdani ko alhamdani za a ce Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance kana yudifu kulla amalin min a'mali da khair ya kasance yana dakatar da kowane aiki daga cikin ayyuka na alkhairi a fara shi ala yawmil arbi'i akan ranar laraba wannan babban malami abu yusuf alhamdani shi yana ganin ba wai sai neman ilimi kadai ba dukkan wani al'amari wanda yake na alkhairi to yana dakatar da shi a fara shi ranar laraba kada a yi shi ranar alhamis ko ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar ladi ko ranar litinin ko talata a fara shi ranar laraba don wani aiki na alkhairi an gane da kyau za ku yi wata shawara ce wanda take mai mahimmanci to in kuna so abin ya dore a cikin awoyin da kuke da kai guda 24 na ranar laraba ku yi kokari ku saka wannan zaman naku a wannan lokaci sai ya zama to idan kuka yi shawarar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikinta za a fara wani aiki ne na alkhairi irin ko za a gina masallaci ko za a gina makaranta ko za a gina rijiya to idan ranar talata ta kama za a fara to a yi haƙuri ya kai gobe a fara ranar laraba saboda duk wani aiki na alkhairi idan aka fara shi ranar laraba to sai Allah ta'ala ya ba da nasara an samu nasara a cikin wannan aiki din mun gane da kyau wa hada yace to wannan abun kuma matabbaci ne saboda li anna yawmal arbi'i saboda haƙiƙa ranar laraba yawmun khuliqa fihi an-nur wato rana ce wanda aka halitta haske a wannan ranar a wannan rana ce Allah ta'ala ya halitta haske kamar yadda hadisin abu huraira wanda yake cikin sayo musulun ya tabbatar da haka rana ce wanda a wannan ranar aka halitta haske to kaga cewa kuwa ranar da aka halitta haske dole ya zama to cikin ayyuka na alkhairi idan za ka yi wannan hasken ya balu za a dan samu wani haske na wannan rana ɗin da ya bula a ciki sai ya zama to an samu nurin ala nurin za ka yi aiki na alkhairi sannan kuma gashi rana ce wanda take dama a cikinta aka halitta haske sai ya zamanto abin ya ya ba da citta da kyau wa huwa yawmu nahasin fi haqqil kuffar amma ranar laraba rana ce wanda take ta rashin albarka a haƙƙin kafirai na'am an gane ku rana ce wanda take ta rashin albarka a haƙƙin kafirai dukkan yawancin al'umman da aka azabtar da su su kuma azaba tana zo musu ne na- ranar talata ranar laraba Allahu akbar Eh, duk waɗanda suka kangare suka hana annabawansu waligo na'am to Allah ta'ala saboda ya ƙarawa wannan annabin nashi farin ciki akan farin cikin da yake da sai ranar laraba a wannan rana za a azabtar da wannan al'umma ɗin kafirai ɗin don annabin ya ji daɗi mumine su ji daɗi an gane da kyau ranar laraba a haƙƙin muminai rana ce wanda take cike da alkhairai amma a haƙƙin kafirai rana ce wanda take mai shu'uma an gane haka Allah ta'ala ce ko inna arsalna alaihim rihan sarsarin inna arsalna rihan sarsarin fi yawmin hasin mustamir ko na'am cikin suratu al-qamar haƙiƙa mun turo wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalamu a mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalamu iska wanda take mai tsananin zafi a cikin wani ne wanda yake na rashin albarka Mm, ita ce ranar laraba yawanci daga cikin malaman tafsiri waɗansu suka ce ita ce ranar laraba saboda rana ce wanda duk wani bala'i da zai sauko in ma daren talata waye in ma daren laraba waye eh, eh, ranar talata daren laraba amma kuma ranar laraba an fi samun wannan bala'i din to sai ya zama to rana ce ta rashin albarka a haƙƙin kafirai rana ce wanda suke jin tsoron a cikinta Allah ta'ala zai iya musu wani abu wanda yake na rashin jin daɗi amma a haƙƙin muminai radda aka ce yau Allah ya ruguza waɗansu arnawa za mu yi farin ciki ko to rana ce wanda take ta jin daɗi ga muminai su kuma shi ne ce faikunu mubarakan sai ya zama to rana ce wanda take mai tarin albarka ilmuminina ga bayin Allah waɗanda suke mumine to wannan shi ne babban abin da za mu kula da shi fara karatu ana so a fara shi ranar laraba saboda wannan dalili ɗin amma ba wajibi ba ne na'am idan mutum ya ce shi ba zai fara karatu ranar laraba ba saboda idan ya fara ranar laraba kasala za ta zo mishi babu karatu alhamis da juma'a ce kawai shi sai asabar zai fara karatun shi ba za ka ce ba ya bar wajibi ko ya aikata haramu za ka ce shi dai ya bar abin da ya fi dacewa kuma wataƙila dama don ba shi da babbar niyya shi yasa ce sai ranar asabar ɗin zai fara amma mai babbar niyya shine wanda yake farawa ranar laraba na'am
وأما قدر السبق في الابتداء فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ نقاد الإمام عمر بن الإمام أبي بكر الزرنجي رحمه الله تعالى أنه قال قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ للمبتدئ قدر ما يمكنه ضبطه برعادة مرتين بالرفق Mm.
ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال السبق وكثر يمكن Wakasura.
نعم.
Wakasu.
نعم.
Wakasura. Ta ɗin rufa a gare ta.
وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج Na'am. Wa amma badaru sabaƙi filibtida'i, amma gwargwadon yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya ɗauka na karatu a matakinsa na farko, sabon ɗalibi wanda ya tafi ya fara karatu na ilimi a karo na farko yana sabon ɗalibin ilimi shugul wanda bai san komai ba a ilimi. An gane ko? irin idan aka kawo maka almajiri makaranta ka koyar da shi alkur'ani ka tambaye shi da wata makaranta da wata makaranta ka yi ce ni wa MT ne da ka gani wannan makarantar taka ita ce ta farko da aka kawo ni ba za ka ce ba to in ka je gida ka ce a siya maka ƙur'ani da izin sattin ka zo da shi an gane ko akwai abin da za ka ce mishi ka ce to kuma kana da shekara sha takwas amma baka taɓa zuwa makaranta ya ce wallahi malam inda muka tashi ne babu makaranta zai gaje ka saka shi cikin yara yan shekara bakwai shekara takwas ka ce to shiga na zamna in aka yi faɗa ya haɗa kan wancan da wancan kamar mazo da a ciki ya koma babban banza an gane to faqad kana abu hanifata hakika al-imam abu hanifa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance ya haki yana hakaito mana labari an sheikh al-qadi imam daga wajen dattijo na musulunci alƙadi al'imam shugaba umar bin al'imam abubakar umar ɗan liman abubakar azzarnuji wanda yake shi ma dai ɗaya ne daga cikin waɗanda suke na zarnuja Allah ta'ala ya ji kansu da rahama annahu qal wato haƙiƙa wannan umar ibnu abubakar azzarnuji ya ce qala mashayikhuna rahimahumullahu ta'ala ce malamanmu Allah ya ji kansu da rahama suka ce, Yan bagi an ya kuna ƙadaru sabiƙi lilmuftadi'i ya yi kamaci gwalgwadon abin da mutum zai ɗoka na karatu, gwalgwadon abin da ɗalibi ilimi zai je ya koya a wajen malami ga yaro wanda yake sabon karatu, ilmuftadi'i, muftadi'i wanda ɗan bana bakwai ne bai taɓa karatun ilimi ba, karo na farko ne yanzu zai fara yi. to ya yi kamaci ya kasance gwalgwadon abin da zai koya a wajen malamin gadaran ma ya kuno babduhu gadaran ma yumkinu ku gadaran ma yumkinu babduhu gwalgwadon yanda haddacewa wannan abin da zai koya a wajen malami zai iya yiwuwa a gare shi bil i'adati marrataini ta hanyar maimaita karatun wannan sau biyu a gaban malami bin rifqi da tafsasawa ya zamanto idan ya je shi makaranta idan aka koya mai karatu wanda idan aka mishi biyawa biyu zai iya rikewa wannan karatu idan ya zo shi gida zai yi ta maimaita wa kanshi ne amma kada mutum ya je shi makaranta a mai biyawa shida a karatu alif ba ta ta jim haƙarami haƙarami mai ruwa a kai shi haccan a maimaita mishi a mishi biyawa shida amma ya zo shi alif sun jin raye gabaci ɗin abin ya fita daga ranka shi ke na zai gajin alif ba ta guda uku ko? ka koya mishi bakin nan idan ka mishi biyawa biyu ka ce mai meta in ji zai ce ma alif ba ta ka ce to ta hije ka in ka mishi biya biyu an jima ya dawo in yana na su da kyau allo ka kara mishi to haka ya kamata idan ɗalibin ilimi ya zo gurin ka karatu babban abin da za ka fara ɗora mai a kai shine gwargwadon yadda zai iya fahimtar karatun idan ka mai biyawa biyu yadda idan ya tashi ya tafi a gida shi kuma sai ya ta biyawa ya rike da kyau idan ya dawo kuma za a ƙara mashi to sai ka ɗan ƙara mai kalma guda ɗaya akan kalmar da ka koya mashi a baya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana ta tafiya kullum abin yana ƙara zamantowa mai sauƙi a gare shi yana ƙara zamantowa wayayye a cikin karatun ilimi yana ƙara adadin haruffa na ɗaukan karatu tunda bai huce ya ɗauki rabin suddira ba ya komo yana ɗaukan suddira ɗaya ya komo yana ɗaukan suddira biyu ya komo yana ɗaukan uku wata ran halaka ganshi safaha guda yake ɗaukewa saboda yanzu abu ya tafi to haka ya kamata wa yazidu kulla yawmin kalimatan wa yazidu kalimatan sai ya dinga ɗada kalma guda ɗaya ta kulla yawmin a kowace rana yau idan ya zo shi karatu inda da ya lissafi ya ga cewa rabin kunya ya ɗoka to gobe in ya dawo to sai ya ɗan ƙara kaɗan a kan rabin kunya ɗin jibi in ya dawo ya ƙara kaɗan gata in ya dawo ya kai ta har kunyar duka ma gaba ke da ana nan ana nan yana ƙarawa kaɗan kaɗan gif gif saboda kaɗan kaɗan an gane da kyau kaɗan kaɗan da ita ake ganewa karatu idan ka ce za ka fashi da yawa a karo na farko sai ya zama to ga baki ɗaya ka rasa ma inda kake kamar mutumin da aka mai takunkumi aka rufe shi ta ko'ina kawai aka ɗauke shi aka yi cikin sahara aka yadda shi aka ce to dawo gida haka ba zai iya maidowa kan shi ba to haka nan wanda zai shiga karatun ilimi a makafce wanda bai san ba gabas bai san ba yamma bai san ba kudu bai san arewa ba kawai ya shiga ya tafi ya ta karatu sai ya waiwai baya ga cewa ya bar baya da kura ba kura ɗaya ba ma har da hazo to akwai matsala karatu dole sai ana lega baya gane ko hatta annahu hatta har dai hakika shi wannan ɗalibin ilimi wa in ɗalar sabuku ko da ɗaukan karatun nashi fara karatun nashi ya ɗauki lokaci mai tsawo wa kathura kuma ya yawaita a kullum in ya zo shi kamar yadda mai ta'alimin ya faɗa yana ƙara kalma ɗaya ɗaya sai ya ɗauki wata guda yanzu idan ya ɗauki wata guda yana karatu kalma nawa ya zamanto ta ƙaru akan kalmar shi ta asali kalma ashirin da tara sai ya zamanto inda ranar farko ya ɗauki kalma biyar yanzu ya koma yana da kai kalma talatin da hudu mun gane da kyau yanzu kaga kaya ho suna tafiya fa kaya suna tafiya a kullum in yana ƙara kalma ɗin nan ɗaya kamar yadda mai ta'alimi ya faɗa to zai ga cewa ashe ɗauki ɗaya ba ta barin baga yau da gobe kuma mai ƙarar sabulun wanza mai ci dole idan yana yi raka waiwaye baya wa kasura karatun ya yi wa yumkino babduhu bil i'adati marratayn kiyayewa wannan karatun zai iya yiwa a gare shi ta hanyar idan aka biya mai so biyu za a wannan lokacin in ya zamanto yana ɗaukan kalma 34 sai ya zamanto idan aka mai biyawa biyu yana iya rike wato alhamdulillah to amma ya zama to yanzu mutum ya zo farkon karatu ranar farko ma ya karatu safaha guda kamshi biyawa biya ce kai malam wannan ban gane komai a ciki ba saboda wani za a ga cewa ya zo uban kanshi ne ya zo shi karatu ba irin wanda za ka mishi faɗa ba ne in ya fara karatu ba za ka ce ba ya isa bakin nan shi kuma ba shi da tunanin da zai ce bakin nan ya isa sai kunyi kunyi kunyi kun kai ce yawwa ce to za mu sake maimaita shi sake maimaita shi ya kunje can guna hallo ya ce to mala ina ga an ƙara mutu uku to kuma ka ga wani lokacin wani uzurin ka ne ma ka tsaye maka ka zo ya zo shi kana koya mai karatu a wannan lokacin sai ya zama to kai wahala shi wahala saboda an saki hanyar da za a fahimci addini din amma in ya zama to a farko da aka zo ɗaukan karatun ya zama to ɗan kaɗan ne ka ɗauki kunya biyu kunya uku ce alhamdulillah ka ce nuridu an na fahama la nuridu an na kusur alƙira'a ce so muke mu fahimta ba yawan karatun mu muke bukata yanzu a wannan lokacin sa ta fahamu wa ta kunu a tuni birasan liman ya ci ba daga za ka fahimta kuma zai zamanto don wanda zai biyo bayan ka ya zamanto ka share mishi hili hala dinga buga misali da kai ويزيد بالرفق والتدريج ويزيد sai ya dinga ƙara kalma ɗaya bayan ɗaya birrif'i da tafsasawa wa tadriji da bi a sannu-sannu at-tadarruj shine bi a sannu-sannu da zamanto kana da kai at-tadarruj a cikin al'amarinka shine ya zamanto kada ka yi garaje garaje duk wanda yake garaje a cikin al'amuran shi ba zai ci nasara ba kada ka ce dan wane yayi kaza ne ma sai nayi wane ya ce ya sabke littafi kaza a kwana biyar ka ce ni a kwana hudu zan sabke shi ko ka ce a kwana biyar din ne ma zan sabke shi a kai ka yi karatun da in ka mishi zai zama to yawon ku da kyau ya gogu wani ya ce maka ya wanke kwamfule arba'in a rana ɗaya in ka je ka ga wankin da ya yi kowane kwamfule ba wanda ya huta a ciki amma kai ka wanke kwamfule biyar amma ta tas kowanne ka sa kawato za a ce ma sabo ne ka sa to kaga yanzu biyar dinnan naka da ka wanke ya fi nashi inda a ce mutum zai je shi kai kana wankin ka dala ashirin shi yana wankin shi sha biyar biyar ko mutum ba zai ga tsadan nan taka ba wanda yake so a mai wanki ya fita ta tas gurin ka zai zo shi to kaga duk wanda ya ce zai yi karatu saboda wane yana yi ya sauke littafi kaza ne ma sai na sauke karatu na gasa ko to zai zama to a kullum kana zuwa ne kawai tuki banza kake irin kaca idan ta zube ba tuki banza ake ba to haka za ka yi ta yi kana tukawa kana tufka yana warwarewa kana tufka yana warwarewa kana tufka gaba shi kuma ba yana warwarewa zai zama to da ka wayo baya an zamna an sa ka gaba an ce akar makalla muna so a koya mana ahalari ce ahalari to ka fara kyakkyauta ido wani zo shi da littafin ɗan ɗarani wani littafi ne ɗan ɗarani ake ce mishi shi ne je shi ce malam na zo a koya mana ɗan ɗarani ya ce to shi ne zo ka ɗan ɗarani in koya maka ɗan ɗarani ya ce to ni ba mun yi shi ba to ko kai karya ka ce ba ka iya ba koya shi a ko kai ƙarya ka fara koya shi kusakuranka su bayyana ko ka faɗi gaskiya ka ce ba za ka iya koya shi ba ka ce mun yi shi amma karatun da muka wuce ba na wanda za mu koya ba ne karatun gasa ne muka yi ina zai zama to ka fita ko ka koya shi akan kuskure ko kuma ka faɗi gaskiya cewa ba za ka iya ba to ka gani kowanne idan ka faɗa kuma ba za ka ji daɗi ba kowanne idan ka aikata ba abin da zai yi humadu ubahu ba ne za a ce ka shekara ashirin kana zuwa makaranta amma kuma littafi karami kamar akhdari ka kasa koyar da shi a irin yadda muke gani kamar akhdari littafi ne karami wanda shi kuma a nan ilimin yake ba littafi ba ne karami don wanda bai tsaya ya fahimce shi ba ko to ba zai fahimci na gaban ba amman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila don wanda ya zama makaho a cikin littafin akhdari to shi ya fi zamantowa makaho a cikin littafin ishimawi shi ya fi zamantowa makaho cikin littafin iziya shi ya fi zamantowa makaho cikin littafin risala amma in ka zamanto mai gani mai basira a cikin littafin akhdari to insha Allah basirar ka sai ta ƙara daɗuwa a cikin littafin ishimawi sai ya zamanto ta ƙara haɓaka cikin littafin iziya mun gane da kyau shine at-tadarruj da zamanto kana da bi sannu sannu a cikin al'amuranka na'am فأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة عشر مرات وهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كثير وشيكنا فأما إذا طال السبق في الابتداء أما إذا يضمنتو أفرقن دوكان كراتين شديجة وجه مالمي سيدما كراتين دي دوكا يا يوا ya yi tsawo ya ɗauki rabin safaha ko ɗauki safaha guda wahtaja ila al-i'adati ashra marratin ya bukatu zuwa ga sai an tittisa mishi wannan karatun so goma ciccif kafin ya fahimce shi kai yanzu a yanda yanayin zamanin wannan yake wani malami ne zaka je gurin shi ka ce koya maka karatu har sai maka biyawa goma sannan kuma zaka tashi ka shiri kai kadai zai sa gaba na ko malaman da suke koyar da alkur'ani ba kowa bane zai maka wannan barantana kuma bangaren ilimi malamin da zai koyar da kai ilimi safaha guda kuma ya maimaita maka ita sau goma sai dai in kai kaɗai ne dama aka ɗoka aka ɗoka malamin ina akwai wanda suke diyan mawadata wanda ake ɗoka musu malamai to wannan sai dai in irin wannan ne aka maka amma dai ci ka bani ka tafi makaranta wani yana jiran ka gama karatu shi ma ya yi nashi bayan da za a yi malami ya maka biyawa goma to a rana ta farko ka bukata a maka biyawa goma ka ɗauki karatu mai yawa rabin safa kuma so kake a kullum in ka zo a ce yau ɗinka ta fi jiya kyau ɗinka mun gane ɗalibin ilimi haka ya kamata ya zama a kullum yau ɗin shi ta fi jiya kyau a gurin shi a kullum yanda yake fahimtar addini yau ya fi fahimtar addini sama da jiya gobe yanda zai fahimci addini a gobe ya fi yanda ya fahimce shi a yau wannan shine abin da Imam Shafi ya faɗa. Yace a kullum ba wata ranar da za ta fito ta fada face sai ya gane cewa ashe shi je jahili ne akan wata mas'ala ta addini. Alaikum salam wa rahmatullahi ta wala abdul. Amudu ko. Yawwa to haka ya kamata. A kullum karatunka na ilimi ya zamanto karuwa ne yake ba ci baya bai. Idan aka faɗi wata kalma a baya wanda ka santa, shikenan yanzu dama ita wannan ba za ka nemi ma'anarta ba. waɗanda za a faɗa wanda wannan bin taɓa ba sauraron ta wannan bin taɓa ba bi ta kanta wannan bin taɓa bi ta kanta yanzu inda za a gama karatu ga baki dai ka lissafa kalmomin da dama ka huce ta kansu da kalmomin da dama baka huce ta kansu ba za a ga wani lokacin wanda ka huce ta kansu sun fi yawa sama da wanda baka huce ta kan nasu ba mun gane da kyau haka a kullum karatu yake kana yawan yi kana yawan yi kana ƙara fahimtar shi fahuwa filinti ha'i ayyuban ya kunu ka zalika to fahuwa to shi wannan ɗalibin ilimi wanda ya kwashi abin da ya mai yawa filinti ha'i a ƙarshen lamarinsa ayyuban hallo dai ya kunu ka zalika shi ma dai zai kasance kamar hakan ɗin a rana ta farko biyawa nawa ka mishi biyawa goma ko to idan ya dawo gobe ba za ka yi tunanin cewa zai ce biyawa tara ta ishe shi ba ƙara karatun zai kuma hallo biyawar goma za ka mishi a kullum shi ƙara karatun yake amma kuma a kullum biyawa gomar kake mishi li'annahu ya atadu zalika saboda ya saba wannan karatun da kake mishi shi yasa tun daga farko idan kana so ka futa shine ka wata hanci ka ce wa mutum taubiyawa biyu za mu tsaya a kanta idan baka fahimta ba guraren da baka fahimta ba gobe in ka zo ka sai ka sa alama ka yi tambaya kaga in har wanda yake buƙatar ya fahimci karatun ne yanzu ya rabin safa da ya je shi nazari sai ya ga gabaki ɗaya abin da ya fahimta bai wuce kunya biyu ba yanzu ya zo shi zai ji kuma da ce wannan gurin duka mun fahimce shi ba a ga yanzu dole in ma in ya zo shi ya ce to malam duk karatun nan ya yawa wanda muka ɗauka na jiya tun daga ran nan yawa kan shi shawara mun gane da kyau amma in ya zo shi ba wanda suke so su gane ba ne sai ka ce to an gane karatun da ya ce kwarai malam mu ci gaba kawai to wannan ka san manufar shi ba don ya yi karatu ba ne ya koyar da al'umma ya zo shi ne don ya yi karatu ya kore wa kanshi jahilci kuma ya je rigima da mutane a matsayin shi ma ɗalibin ilimi ne wala ya turku tilka al'adata illa bi juhudin kasirin ba zai bar ba wannan al'ada da ya saba yi ta ɗaukan karatu mai yawa face sai da ƙoƙari wanda yake mai yawa idan ka ga mutum da ya zo shi a karo na farko abin da ya sa a gaban shi shine karatu mai yawa mun gane to ba yanda za a yi ya bar wannan ra'ayi da yake kai na karatu mai yawa sai da kokari wanda yake mai wahala mai yawa in ya zama to Allah ta'ala ya hada shi da abokan karatu wanda suke masu daɗin hali kuma sai ya zama to mutumin mai amsar gaskiya ne amma wani zai zo shi wallahi wani in zaka ji karatun shi bai cancanci a ce ya gama akhdari ba ma amma sai ka gan shi da irshadu salik a hannun shi wani bai cancanci a ce ya gama ishimawi ba amma ka gan shi da muhtasar a hannun shi wani za a ce bai cancanci a ce ya gama iziya ba amma ka ga ya zo shi da misbahu salik ya zo da tufatul hukam ya zo da aqrabu ya zo da kaza ya zo da kaza shi dai so yake a gan shi da katin littafi a hannun shi amma na kasa bai yi shin huda bai kyau ba to wannan ba shine karatu ba ka fahimci na ƙasan nan su za su sa ka fahimci na sama amma muddin baka fahimci na ƙasa ba ko ka dauko jibgegen littafi ka zo ka umratul akayan ma baka yi ba shikenan sai ka zo ka ce malam so nake a samu sai wani bukhari kaga malam bukhari kenan baka yi umratul akayan ba amma kana so kai sayyid bukhari to yaya za a yi ka fahimci sayyid bukhari baka yi ba umratul ahkam sai an yi umratul ahkam an yi bulugul maram an yi riyadu salihin an yi muwaɓa malik to idan mutum ya fahimci waɗannan littattafan yana shiga cikin sayar bukhari din sai ga ashe a cikin shi ne aka ciro su sai ga yana komawa sunan abi dawud a cikin shi ne aka ciro su yana komawa tirmidhi haka haka muslim haka nasa'i haka ibnu majah amma baka yi na ƙasa baka ce za ka yi na sama muna ta kokowa da shi ka zo da katin littafi sai wani bukhari a hannunka mala ina za ka ce makaranta bukhari ne muke karanta yau darasin bukhari gare mu ko kuma ta kila sunan nashi ma baka iya faɗi ba ta kace bukhari muke karanta yau yau muna nazarin muna darasin bukhari ba bukhari ake cewa ba bukhari ake cewa da kha'un ne ba da ba da kafun bane mun gane to na'am
wa qad qila السبق حرف والتكرار ألف وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه وشيكنا وقد قيل حقيقة أن فدا أتكم مغانا malamai suka ce asabu harfun wato dokan karatu idan ka tafi wajen malami ka ɗauki harafi guda ɗaya tal ka fahimci abin da wannan harafi ɗin yake ɗauke da shi na ma'ana watakiraru alfun amma idan ka zo gida ba so ɗaya ba za ka biya shi ka biya shi so dubu biyawa dubu za ka mishi to a wannan lokacin sai ga cewa duk littafin da ka gama ko to in ka gama littafi irin ira irin kayan da ake cewa bahar na shirya wani yaji ne wani mai kaushi in yau kana gama littafi za ka ce na shirya duk wanda yake so zuwa koya mishi shi watakila wani zai kira ka wani a aran ma ina da tambaya ka ce to Allah sa a cikin ahalari da yake cewa wa wa walaya kawai ka ƙara samu shi ka ce ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi ce ka ji wani kaman qur'ani bai mai da abun kawai ya rike abin aka to saboda ka tsaya ka daddake shi amma in ya zama to kawai je kana yi ka ne kai karatun je kana yi gabo yau kai karatu rana tun aka yi tambaya akan karatun ya ka ce dama mun yi wannan gurin wani za ga abin takaici karatun da yake yi in ya je shi gida in ya kwasa a masa a makaranta dauki safa biyu safa uku in ya zo shi gobe sai yana tambayar malaki ina ne mawa kwanan jiya ya tambayi malam ina ne mawa kwanan jiya to kai baka rike ba gurin da ka kwana kuma za ka rika tambayar malam ina ka kwana a daji ka kwana an gane ku to dokan karatu kaɗan ake yi amma in aka je gida sai a yi bibiyawa da yawa ka ɗauki karatu kaɗan ka bibiya da yawa wannan shine da haka ake fahimtar karatu amma ba ɗaukan karatu da yawa ba kuma da yin nazari kaɗan din karatun da za ka ɗauke shi ɗan kaɗan ka je ka samu damar ka bibiya shi bibiya wanda za ka yi halka koshi to wannan zai sa ko bayan shekara guda ka dawo karanta wannan littafin za ka ga cewa karatun littafin nan ya yi za ka ji ka huce wannan matsala ɗin na'am wayan ba zai an yabi ta di'a bi shay'in yakunu aqraba ila fahmi wato yayi kamaci an yabi ta di'a dalibin ilimi ya fara karatu a wajen malami bi shay'in da wani abu wanda yakunu aqraba ila fahmihi zai kasance shine mafi kusa zuwa ga fahimtar shi wato in zaka fara karatu ka fara karanta littafin da zaka fi saukin fahimtar shi daga cikin littattafai akwai wanda idan ka ɗako shi dama tarel a rada ce da ka kai ƙarfinka bai kai ba daga ka gani ma ka san wannan littafin ya yi ƙarfin wani amma ka gan shi a hannun shi ina ɗan tsohuwa ina ni ganci an gane ku ina jaririn ɗalibin ilimi ina sahihul bukhari kana ɗalibin ilimi jariri baka san ba arba'una nawiya amma a ganka da sayar bukhari kai kanka ka san wannan ba ɗalibin ilimi ba ne na gaske ɗalibin ilimin da za a yi garrama da shi ne saboda duk littafin da yake da kwai girma a yanzu idan muka yi lissafi tadarruji na alkur'ani za mu ga tsarin alkur'ani yadda ya bi wajen sauka yanzu idan aka zo yara ta yana ake koya musu karatu daga nasi ko yanzu in ka kamo musu daga bakara ya ce wani wata sura ce za ka karanta ku yanzu yaro a ce ya kare wata sura zai shiga wata sura wannan daɗi yake ji yanzu in ka kamo musu ta bakara na ga mutum ba ya shekara kuma a cikin sura ɗaya amma daga nasi fa yanzu a shekara in Allah ya baiwa mutum sa ya karanta sama da sura ashirin ya koyi baki ya zo kula'udu ya zo alhamdu da farko kula'udu falaki nasi ya zo kulhu wallahu tabbata da haddace ni kullum mun sura guda nake haddacewa hal alfahari yake ce kullum ne na haddace sura guda shi ga wancan an kamo shi daga bakara ya ce ni halin sura ɗaya da nake ita ce halin ni har na kosa da ita ma na abin da ya zama yana da tsawo a karo na farko in ka ce za ka kawo mutane shi sai ya zama to sun kosa da shi yan sayar bukhari kan mutum ya sauke sayar bukhari sauka daya da wanda zai karanta umdatul akami umdatul akami ta fi goma sayar bukhari ya fi goma umdatul akami mutum ya karance umdatul akami ya karance al'arbunan nauya ya karance bulugul maram ya karance riyadu salihin mai sayar bukhari ba zai sauke sayar bukhari ba mun gane da kyau to kaga littafin da zai zamanto a kullum yau in aka ce mutum ya sauke wannan littafin go daɗi yake ji gobe ya shiga wani amma aka ce kullum da littafi ɗaya a hannun ka ce ina ɗan kanta kullum littafi ɗaya kullum littafi ɗaya shi yasa ƙananan littattafai ɗin nan suna da muhimmanci a fara da su kana farawa da su yau ka ƙare wani daɗi kake ji a ce za ka shiga sabon littafi amma aka ce kullum a littafi ɗaya ake ya ne ni kun gama bulu ka ce muna nan wallahi a gurin mu na jiya dai kullum littafi ɗaya ina ɗan kanta mu da ma ba daga ƙasar muka faru ana ta sake a shawara yau an yi wannan shawarar gobe an yi waccan gobe an yi waccan jibi an yi waccan sai zama to a kullum karatu din ɗaliban ba sa jin daɗi shi malam ɗin baya jin daɗi saboda sun kwashi abin da bai dace da su ba na'am
وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله تعالى يقول الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة وأكثر وأكثر وقوعا بين الناس.
wa kana shekul imam dattijo na musulunci shugaba al'ustaz malami sharafuddini ɗaukakar addini al'aƙili wato al'imamul aƙili allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance ya ƙulu yana cewa asawabu indi ya ce daidai a wajena abinda nake ganin ya fi dacewa fiye haza cikin abin da ya shafi fara karatu a mataki na farko yara idan aka kawo su aka ajiye su a gabanka za ka koyar da su karatu imma na alkur'ani imma na hadithi imma na fiƙihu shine ma fa'alahu mashayikhuna rahimahumullah abinda malamanmu Allah ta'ala jikansu da rahama suka aikata a kullum ka zamanto kai muttabi ne la mubtadi ya zamanto mai bi ne kai ba mai kirkirar sabon wani abu ne kada ka zamanto ka saki sunna ta annabi ka kirkiri wani abu abinda malamanmu suka aikata Allah ta'ala ya ji kansu da rahama fa innahum haqiqa su malamanmu kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sighar al mabsudi sun kasance yakhtaruna suna zabar sighar al mabsudi ƙananan littattafai waɗanda suke ababen shimfiɗawa lilmubtadi'i ga almajiri wanda zai fara karatu suna zaɓa mai shimfiɗa ƙarama ƙananan shimfiɗoɗi da ya buɗe su a matsayin ita ce shimfiɗa wanda zai karanta wannan shine abin da magabata suke an gane da kyau don me yace li'annahu aqrabu ila al-fahmi li'annahu saboda sigarul mabsut ƙananan littattafai aqrabu shine mafi kusanci ila fahimi zuwa ga fahimtar shi wannan ɗalibin sabon karatu wadabdi da kuma haddacewa yanzu a ga yanzu yaro a kawo maka shi sabon yaro ne a kawo maka shi makaranta aka ce kawai daga inna masubilu za ku fara karatu kai dai ka san a masallaci inda ake sallah ta farilla magariba ishaya asubahi yaron nan sai ya wata biyar bai ji an karanta inna masubilu ba a masallaci a sallah ta farla ba zai ji lema ya karanta inna masajidu ba amma ka san irin su falaki irin su nasi irin su kulhuwan lahu irin su inna ansar nahu wannan yaro tun kafin ya zo kansu a cikin karatu yake haddace su sai dai da dan banne banne da da sauransu mun gane da kyau to saboda din shimfiɗa wanda take yar karama yanzu in kai lissafi irin abin da ya shafi gawaidi ana za ga waɗansu guraren tun kafin ka zo gurinsu kayi ta ji mutane suna faɗa wani wuru da alwala wani gusuru da wanka mina da janabu baka taɓa ma sanin wani guri ne amma ya an zo gurin zaka ce to dama a nan da abin yake an gane da kyau to haka nan irin abin da ya shafi ko karatun hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la'ani waɗansu abubuwan waɗansu hadisantan kafin ma ka je kan su zaka ji ana faɗin su irin yan islamiyya za su yi ta faɗi da sauransu to dan abin da ya zama to karamar shimfiɗa ce wanda ta zamanto kuka ce mai daɗin hawa kowa in zai hau ita yake zaɓa ya hau to kai ma in za a fara in za ka fara karatu ka zaɓe ta ka hau ka ce a ka ce wannan ai guri ne wanda yara sun ɓata shi wani ne ya zo shirar wurin karatu ya yi izini na nasi shi ka ne ya ce da kowa bakara wai shi dalilin shi kawai je yi kawai yana karatun yara suna kwaikwaye shi ya yi so inda dai zai zamanto nesa da ala da kada ya zamanto sun takura mushi kuma yanzu ya koma bakara da yana gani ya kai ya kai izo ɗaya da wani abu ne gane da kyau wa abu anil malalati sannan kuma ƙananan littattafai su ne mafi nesantar da mai neman ilimi anil malalati daga ƙosawa saboda yanzu don abin da ya zamanto yana da yawa sai ka ƙosa da shi an gane yanzu shi yasa za mu ga cewa irin kutubun tajwid a farko-farkon lokaci ɗaliban ilimi da ke manya-manyan da tattafai ne aka yi a wannan gurin sai zamanto yara sai su tashi su iya tajwidi ba amma da ƙarshe-ƙarshe abu rima sai littafin hidayatul mustafid ce saboda littattafan tajwidi sun kasance sa'abatul ma'akhal ya suhulu ya su'ubu tanawuluha alal adfal saboda yanzu littafin mu ɗauka littafin shaɗubiya in ka ce za a karanta shi din himmar ka za ka ɗauki sama da shekara ɗaya kana karanta shi din himmarka za ga cewa muƙarrar ga ɗalibin da ya tafi zai yi karatu a jami'a zai yi takhasusin kira'at kusan sai shekara bakwai yana karatu a kansu to yanzu kai wannan wanda ya yi hankali ne da sauransu yanzu an kawo maka ɗalibi an ce ana so a koya mishi tafsiri a ana so a koya mishi tajwidi ka ce a samu shi a dubiya ga wannan ɗalibin yana karatun rana kai tsaka zai balle shi da tafiye shi ce kai ya ce wani abin ya yau yau wannan dokar ne aka zuwa ita ake jindayawa gobe a jindaya wannan dokar ina za mu iya to amma aka fara daga ƙasa ƙasa as-su'al tambaya ma kaza ma kaza al-jawab amsa a huce gurin shikenan cikin ɗan lokaci kankane a sabke littafin hallo a shiga wani zai raka ce ai a littafin tajwidi ma mun sabke littafi kaza mun yi tufatul alfali mun yi hidayatul mustafid mun yi hidayatul murid mun yi albida mun yi kaza mun yi kaza mun yi alburhan mun yi fannu tajwidi mun yi kaza mun yi kaza da sauransu mun gane da kyau shine wa abadu anil malalati shine mafi nesantarwa daga kosawa wa aksar wuqu'an bainan nas kuma zamu ga cewa yawancin ƙananan littattafan nan su ne mafiya yawan afkuwa mas'alolinsu suna ta yawan afkuwa tsakankanin mutane a cikin mutane da yawa in ka je ka zauna cikin ɗaliban ilimi in misali ana wata munasaba ta haɗa aka kirawo ka kayi magana aka ji wani a cikin maganar da zai hadasan da zai kawo baya huce ya ɗako na al'arbu'unan nawiya ya ɗako hamsuna hadisin ya ɗako majmu'ul bahraini za gani ko ka karance su akan kuskure amma za ka ji yayi bayani kuma ka ƙara fahimta to amma yanzu wane ne zai je ɗauko maka kitabul buri isa'ul bukhari ya ce ya karanta maka a wajen munasaba kawai a gayyace ka a ce za ka je ka yi wani bayani abokin ku zai yi aure ka je ka yi bayani ka ce ta bari mu tafi da kitabul buri isa'ul bukhari shi da ka ce duk wanda yake so ya je wajen muhabara din nan sai bukhari ne za a karanta kitabul buri wanda zai ce a ba ta mu bace kaga yadda za ka yi shine ka yi tsame-tsame ka ciro can al'arba'unan nawiya riyadu sali yana bulugul mara kaza ba za ka fita ba daga cikinsu don shi ne aka tsaro ko an bayyana nasu mun gane da kyau na
وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط وإعادته كثيرا فإنه نافع جدا ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه فإنه يورث كلالة الضبط ويذهب, ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته auƙata
ويضيع أوقاته نعم وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا to yayi kamace ga ɗalibin ilimi an yi allika sabaka ya rubuce abin da yake ɗaukowa na karatu a wajen malamin shi magabata ba littafi ba ne suke zuwa da shi gurin karatu in suka zai- in suka je irin kamar za ka koya wa makaho karatu ne an gane ku lakana mashi ne kake ku to haka ne in ka je ka abin da ake maka kenan alif ba ta maimaita alif ba ta yana za ka je ka yi ta maimaitawa a gida mun gane da kyau to haka ne take a da a zamanin sahabbai ba a san ba irin waɗannan littattafai kawai in ka zo kwa- kwasar karatu ko iya kwakwalwalka mai kyau yayin da za ka fahimci hadisai a kane za a koya maka tariki to abin ya zamanto zamanin tabi'ai abin yana ta ɗan wahala to wanda ya zamanto masu dubara irin su abdullahi ibn amr ibn al-as cikin sahabbai na ma'aiki sun sun rubuce hadisai na ma'aiki amma abu huraira shi bai taɓa rubuce ba Mm, shi bai rubuce ba amma duk da haka kuma ya fi kowa yawan hadisai saboda addu'a da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mishi abu huraira ya ce ya rasulallahi inni asma'u minka hadithan kathiran ansafu ya ya jaka da Allah yana jin hadisai da yawa kana faɗa daga wajenka kuma sai in manta da su mazala ce da shi ubusulri da aka ce mayafinka cire shi ka yaje shi na shimfiɗa shi ce ba basatuhu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ta'addu'a ya ta'addu'a sai ce kuma dummahu doke shi liƙa shi da kirjinka yace na ɗauka na liƙa shi da kirjina kamar yadda annabin ya faɗa yace fama nasitu shay'an sami'tuhu min inda ibadahu qablu yace tun daga wannan rana ban taba jin wani abu ba daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma na manta shi Mm. to shine ibn hajar al-asqalani cikin littafin fatul bari ya yi bayani akan addu'ar da ma'aiki ya yi wa abu huraira wanda yake ta ilimi ke idan mutum ya koma can zai gani insha Allah saboda kada na kani ne mai girma an gane da kyau wanda in kana so kada ka mance karatu in kana yin shi ya zama to dan abin da kaji ba za ka mance shi ba amma wanda yake son shi kenan sai ya samu burgi ɗaya ko burgi biyu sai a mishi bincike na'am to shine yace wayan bari an yi allika sabqa yayi kamaci ɗalibin ilimi ya rubuce at-ta'liq ana yana nufin alkitaba ya rubuce karatun da yake doka a wajen malami idan aka koya mai shi da larabcin ko ya rubuce shi da larabcin ba'ada dabdi bayan ya haddace shi ba wai kafin ya haddace shi bane zai amfani da shi in ya haddace kuma ya wanke irin na allo a ana so ya zama to yana da kai takarru kawai na rubucewa hadisan da zai jiyo daga wajen malami wal i'adati kathiran da tittasawa wanda take mai yawa ya zama to bayan ka haddace abu kada ka ce ka hakura da maimaita shi me yasa za ka ga cewa a kowane sati ake karatun laraba me yasa za a ga wanda ya haddace alkur'ani ya yi satu sauka ta ɗaya amma kuma zai sake yin ta biyu har ya kara ta uku har ya kara ta hudu wani hal ya ce bai san adadin saukar da ya ta satu ba an gane ko saboda qur'ani shi kana saka shi na a wani ne sha takwas ne rubuta qur'ani eh sha takwas ne to kun ji ha dan da shi ya tsaya tsaya sauka ya wuce kwana arba'in eh sai ya rayu kiya Allahu akbar to kun ji shi yasa to karatun ilimi ma haka ake so in ya zaman to yau kana nazari ka ɗako akhdari za ka yi sati a kan shi kana nazari wata ran in ka ɗako shi a kwana uku ka kare shi wata ran ka yi shi a kwana biyu wata ran ka da shi ma kwana ɗaya zurdi ne na lazimi a gare ka don wata matsala wanda take cikin akhdari za ka iya hararo ta a lokacin da aka maka tambaya kada ya zaman to ga matsala a cikin akhdari a maka tambaya ka ce to wai wannan sai mun tambayi malam ne kada ka kikkifta ido kai kuma ka huce a kanta sai da kai ta wasa ma a kanta a cikin akhbari amma kuma saboda rashin nazari kuma magani a gonar yaro bai sani ba ya kashe ku to sai da zaman to kana tunanin cewa mas'ala a can cikin muhtasar take ce dai za mu yi tambaya daga baya to ya kamata ya rubuce ta fa innahu nafi'un jiddan dan haƙiƙa rubucewa karatun da mutum ya a wajen malami yana da amfani ƙwarai duk yanda ka fahimci littafi ka ji an koya maka littafi ka sauke shi ka yi kaza ka yi kaza ko to kar ka ɗauki littafin ka bada shi sadaka an gane ka ce ko da ka ka iya koya shi in aka zo gurin ka Suna da yana da muhimmanci sosai ka ajiye shi a gurin naka amma wala yaktubul muta'allimu shay'an la yafhamu ɗalibin ilimi kadda ya rubuta wani abu da yaren shi wanda abin da bai fahimce shi ba daga wajen malami ba gane ba kaza kada mutum ya saba rubutawa da hausa idan aka gaya maka fassarar kaza ka ce to bar ka rubuce shi da hausa saboda kada ka manta gane da kyau kada mutum ya saba wa kanshi wannan abu kana saba wa kanka rubucewa da hausa ko zai zama to karatun in ka je ka duka littafin naka ka rubuce kalmomin da hausa sai da mutu inda littafi a gabanka za ka iya yin bayani amma in ba littafi a gabanka aka maka tambaya kan ni malam mai kalma kaza take ne kace to daya daya ku zo ne ka bude kana da kidi ka ce to guri ina ka ce ka ne ka ce kaskancacce ka ce to kaskancacce ake ne ce kada ya haka dan abin da baka fahimta ba ko ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka ga cewa ka rike wannan ma'anar kada ka rubuce ta sai dai in ya zama to kuma dambu ya yawa dan sai ka yi safaha goma ba ka rubuta da hausa ba kalma ɗaya ce ka rubuce da hausa wannan babu ne shi amma in ya zama to a kowace takarrar aka leka za a ga hausa a cikin littafinka a kowace takarrar aka leka za a ga hausa a cikin littafinka to za a ga cewa daga ƙarshe in za ka koyar da karatun sai kana da wannan kin littafin a hannunka saboda ba ka yi ƙoƙarin ka tabbatar da ma'anar wannan kalma ɗin ba a cikin ƙwaƙwalwarka ka yi ta wasa da ita saboda ka saka ta a cikin littafi fa innahu haƙiƙa rubucewa abin da mutum bai fahimce shi bai rubuce shi da yarensa yurisu kalalata tabi'i yana gadar da dakushewar dabi'a wa yudhibul fitnata kuma yana tafiyar da kaifin kwakwalwa sai ya zama to da kana ta kokari akan ka fahimci abu a gaban malami kawai da ya zama to ana ta sujidi ana ɗauka da salula sai ya zama to ba ruwanka in ka zo ka sai ka yi ta sheƙi a ɗaya kama a lokacin sai ka yi barci in ka je gida ka saurara in za ka yi nazari to sai ya zama to daga ƙarshe kaifin kwakwalwarka ya tafi ta yadda har ma sai ka tsaya ka saurari karatu sau biyu ko sau uku ko sau hudu sannan za ka iya ganewa wanda a dafa a karo na farko ana yi za ka gane shi wa yudhi'u awqatahu sannan kuma ɗalibin ilimi yana tozartar da lokutansa ne saboda a duk lokacin da kace zaka rubuce kalmar da ka jiyo daga bakin malami yanzu ka rubuce ta halo ya faɗi wata ka rubuce ya faɗi wata ka rubuce yanda inda zaka tsaya ka bayar da hankalinka ya ta faɗa ku je ku dawo ku biya sau biyu zaka iya riƙewa kalmomi masu yawa a ciki idan ka je gida ka yi ta tuttusawa kamar biyawa goma biyawa sha biyar biyawa ashirin sai ga kalmomin da baka gane din ba ɗan kaɗan ne idan ka haɗa su da kalmomin da ka gane su gobe in ka zo a gyara maka a huce gudu da sauransu har ya zama doka waye gari littafin gabaki ɗayan shi in ban da kalmomi hudu ko biyar ko shida wanda ka rubuce su su ma a yanzu ka san ma'anarsu an huce gudu mun gane da kyau to yana ga sai mu kwana anan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك